أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai kowa mai komi wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karantar littafin Umdatul Ahkam na al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sudu yau muna goma sha ɗaya ga watan Rabi'u Thani 1444 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da biyar ga watan goma sha ɗaya 2022 miladiya muna fata allah mana muwafaka wannan kuma shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai albarka darasi wanda ya gabata mun fara babu siwak babi wanda yake bayani game da abin da ya shafi aswaki kuma malam ya zo da shi a ƙarƙashin kitabun tsahara domin aka ce tsahara ya kumshi tsarki da kuma arwalla daga cikin sunonin arwalla waɗanda suke masu mahimmancin gaske masu falala akwai aswaki da haka malam ya zo da shi a ƙarƙashin wato kitabun tsahara kuma babu siwaki to idan aka ce asiwak a harshen larabci da kasara na sinun suka ce ismul lil'ud allazi yutasawwaku bihi suna ne ga shi wannan itacen da ake asuwaki da shi ana kiran shi asiwak kuma walil fi'li allazi yudlaqul asnanu bihi hakanan kuma mana kai wa bil fi'l hatta ma'ana aikin da mutum zai yi dalkul asnani bil'ud ma'ana gogewa ko wanke ko cakuda haƙora da wannan asuwakin shi ma dai sunan shi asuwak iccen sunan shi asuwak kuma yin kayi shi ma sunan shi asuwak wanda ya gabata a wancan darasi ko to hadisi ɗaya ne muka gani a cikin wannan baban hadisin abi huraira manzo sallallahu alaihi yake cewa in ba dan ba ka in tsanantawa al'ummata to da na umarce su da yin aswaki a wajen kowace sallah a wata ruwaya wadda ba muttafaqun alaiha bane da na umarce su da yin aswaki a wajen kowane alwala wanda ke nuna muhimmancin wato aswaki mun ga dai irin hadisin da kuma abubuwan da yake dauke da shi to hadisi na biyu a cikin wannan babi kuma na goma sha takwas a cikin littafin shi ne malake cewa alhadisu thaminu ashar an huzaifa ta bin yamani radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha qama min al-layli yashuthu fahu bisiwak wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi al-wudu wa imam muslim fi at-tahara قال المؤلف معناه يغسل ويدل ويدلك هو يدلك يقال شاصه يشوسه وماصه يموسه إذا غسله a wani hadisin na huzaifa dan yaman dan al-yaman kenan sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ba mu labari cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan qama min al-layl idan manzo ya tashi a cikin dare saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son tsarki da kuma tsarkaka da tsafta idan ya tashi cikin dare sai ce ya shutsu fahu bisiwak yana wanke bakin shi da aswaki shine malai yake ce maka ma'anahu ma'anan ya shutsu ma'ana yaghsil yana wankewa kenan malai ce yuqalu ana cewa a sha sahu ya shusu ya wanke shi yana wankewa hakanan ma ma'anar shi da ma sahu ya musu duka ma'ana ne da ghasalahu ko ya ghasiluhu da kuma sha sahu ya shusuhu da ma sahu ya musuhu duka dai ma'anan idza ghasalahu idan mutum ya wanke abu ana amfani da waɗannan kalmomi wajen bayanin wato wannan ma'ana to wannan hadisi malai yake cewa ma yu'khadhu min al-hadith abinda ake iya fa'idantuwa a cikin wannan hadisin shine ta'akkudu mashru'iyatu siwak ba'da nawmin layl wanda yana karfafa shar'ancin yin aswaki idan mutum ya tashi daga barci na dare wa illatuhu kuma dalilin haka annan nauma domin shi barci ma'ana mubtada abu ne wanda yake hukumta litaghyiri ra'ihatil fam yana hukumta canza wato iskan baki a lokacin da mutum ya dauki awowi yana kwance kuma bakin shi a rihe to wannan yakan bayu ba na iskan bakin mutum sai ta canza ko ba kana sai ce wasiwaku huwa alatun tanzifiyya shi kuma asuwaki aba ne wanda yake na tsabtacewa na wanke wannan baki da haka idan mutum ya barci in ya tashi daga barci to lalle ya yi amfani da shi wannan asuwaki ko kuma da wani abin da yake madadin shi duwa wannan zamani akwai buroscope da wannan da gashi nan dai makilin kala-kala to shi ma dai wannan wani nau'i ne na asuwakin ina ta fahimta da haka dai idan mutum ya tashi to yau lalle wannan hadisi yana mana ma'ana karfafa yin amfani da wanke baki malaki cewa wali hadha fa innahu yusannu inda kulli taghyir dan haka sai ake sunnanta cewa mutum ya aswaki duk lokacin da bakin shi ya canza kenan koda ba daga barci ka tashi ba wani yanayi dai ya sa ko ka ci wani abu ko irin su albasa ko irin su asum da hornuwa da irin abubuwan da dai za su canza wa mutum bakin shi ko kuma ya kasance a ko ta larura ko ta rashin lahiya ko wani mana bakin da kai da kanka idan ka fahimci bakin ka ya canza to sunna ce ka yi mi ka yi aswaki sunna ce ka yi buros buroshin ka wanke shi saboda annabi sallallahu alaihi kasancewar in ya tashi daga barci na ma'ana mazinna ne shi barcin ma'ana wuri ne wanda ake sa ran in an tashi ta yiwu iskan bakin mutum ya canza da haka sai ya wannan asuwaki na biyu malake cewa ta'akkudu mashru'iyatu siwak inda kulli taghyiri a karihin lilfam kenan dai kamar dai zancen da ya wuce kenan an ana tabbatar ana akkadawa ana nannagawa cewa lalle shi ma'ana an shar'anta duk lokacin da aka samu wani abu wanda yake abin ƙi ne a baki wata iska maras kyau to lalle ne ai aswaki malaka cewa akhadha min al ma'ana sabiq kenan idan maka kalli ma'ana wanda ta gabata abinda za fa'idanta na uku na karshe a cikin wannan hadisin shine mashru'iyatul nazafa ala wajhi al-umur wannan hadisin yana nuna mana wato shari'a ta shar'anta mutum ya kula da tsafta wato kusan a dukkan rayuwar shi yana ta gani mana ala wajen umum mana dai a nan ta ga aizancin baki aka yi da kuma zancen asuwaki ko kuma dalilin wannan wannan iskan wanda zai canza mara daɗi shine dalilin shi to wannan sai ke nuna cewa kenan to banda baki ma ko da mutum zai wani aiki ya yi gumi yaji cewa wata iska mara daɗi tana fitowa daga jikin shi duk wani hadisin yana nuna cewa lalle mutum ya kula ya je ya wanka in yana bukatar shafa turare ya shafa duk dai hadisin yana nuna kula da tsafta ma'ana kawai a game wa annaha min sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa min al'adabi saniya domin kula da a mu ce tsafta yana daga cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin ladabba wanda ya ladabtar da wannan al'umma wanda yake madaukaki wannan shine ma'ana wannan hadisin sai alhadisu tasi ashar hadisi na goma sha tara عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الله دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسند توفو إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فلما رأي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه وأن حديث الإمام البخاري ya fitar da shi fil magazi kenan da imamu wannan shine lafazin bukhari amma muslim ma ya fitar da kutankwacin shi a wannan hadisi ne daga ummuna aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha take cewa dakhala abdurrahman bin abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma abdullahi dan abubakar as-siddiq yarda Allah ta tabbata a gare shi ya shiga alan nabi sallallahu alaihi wa sallama wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da yake cikin rashin lahiyar shi wanda daga shi yabar duniya to sai abdurrahman mana shi dan uwan aisha ne kenan sai ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ta ce wa ana musnidatuhu ila sadri yace ni tace ni kuma na jingina shi shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kirjina kenan yana cikin rashin lahiya shikenan sai ta dora shi kuma kama na kama ta rungume shi kenan yana saman kirjinta wa ma'a abdurrahmani siwak abdurrahman da ya shigo akwai asuwaki a tare da shi a hannun shi ratbun danye danyen asuwaki yastannu bihi yana yin asuwaki da shi ma'ana yastannu shi da suka ce yastannu bihi a yumiru siwak ala asnani ma'ana yana gogawa ke shi ne ma'ana yastannu bihi yana asuwaki yana gogawa ta ce fa'abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama basarar idan aka ce fa'abadda bi takfifil babil muwahada wata shididi dal madda ilaihi basarahu wa aqalahu shi ne mana fa'abaddahu mana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli wannan yaron abdurrahman kenan sai yake kallon shi kuma ya ƙi kauce idon yanzu yana kaka ya kalle shi yana kallon shi kuma ya ki ɗauke idan ya jima yana kallon shi to aisha ta fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana son wannan aswaki tace fa akhadtu siwaka sai na amso wannan aswakin da yake hannun abdurrahman faqadamtuhu sai na yanke shi ma'ana ta gyara shi malaka cewa فقضمته بفتح القاف وكسر الضاد المؤجمة كذا ضبطه ابن الأثير وغيره هكذا daga cikin malamai suka suka dabtin din shi kaga nan ya ce faqadamtuhu ko to faqadimtuhu kenan kuna ku biya karuta da kasarar dot yawa to ni na da fataha ne kira wannan kuskure ne wannan dabtin shine daidai kenan kafin da fataha dadun da kasara faƙadintuhu haka ne yawwa eh to shi ne ke sha kenan bi fatihil kafi wa kasirin dad haka nan malamai suka yi doktin kishi suka ne mana suka yi wasalce shi yake cewa ai madaghatuhu bi asnaniha liyalina ma'ana da ta amshi wannan aswaki daidai wurin da shi yake amfani da shi wato sai ta yanke shi ta gusar da shi sannan sai ta kama sharin guda kuma sai take tamna shi take taunawa take taunawa liyalina dan yayi taushi tunda ta bashi ice haka nan gurgurun kuma bashi da lafiya kaga abin zai sha wahala ko baka ba kuma gashi wato bashi da lafiya da aka tsakanin miji da mata saboda kyautatawa ma ko lahiyar shi lauke ta yamsha ta ma'ana ta tauna ta tauna liyalina don ya yi shuru ma'ana kai don ya yi taushi wal qadamu bi atrafil asna shi wannan qadam bara ka kama abu ne da tsinin haƙora ka kama haka ka danna ka danna ka danna ina ta fahimta ta ce kuma watayyabtuhu kuma na tsabtace shi shi ne ma'ana tatyib ta tausasa shi taushi kuma ta tsabtace shi ta ce sun madafa'atuhu ila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da ta gama wannan sanaye ta mekawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fastan nabi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya asuwaki ta ce famara aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam astanna ta ce ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba yana asuwaki istinanin irin wannan asuwakin a hasana minhu wanda yi wannan wanda gani ne duk a rayuwarta ba ta taba gani ba ya yi asuwaki mafi kyawu kamar wannan ta ce fama a da an fara ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai ai babu abin da ya rage manin sallallahu salama yana ƙare wannan asuwakin rafa a yadahu sai ya ɗaga hannun shi au isba'ahu ko ya ɗaga yatsa shi sun maƙala sa'anan ya ce fin rafiƙin a'ala ma'ana ko zuwa ko cikin zuwa ga waɗanda suke a bakkai maɗaukaka ya ce fin rafiƙil a'ala fin rafiƙil a'ala fin rafiƙil a'ala ta ce sun maƙudiya alaihi sa'anna na wasu salama sai aka ɗauke da shi mana wani shi ne ƙarshen abin da salama ya yi sai ya rasu wa kanat ta ƙulu ummuna aisha ta kasance tana faɗa mata baina haƙinati ya rasu da kankanin haƙinata wasu fasara haƙina ma'ana ƙasan ciki wa zaƙinati zaƙinati kuma nan inda idan mutum ya makan shi haka wannan shi ne zaƙa nan kenan to idan ka mai haka wannan zai taɓa kenan daga nan kenan ya rasu da kankanin mu ce wuyanta ko saman kirjinta da kuma cikin ƙasar cikinta wannan kinaya ne na mi na cewa can da ta ce a wa ana musnidatuhu ila sadri ko ni na jingina shi a kirjina mana shine wannan ta ƙara a maimaita haka wadansu malamai suka fassara wannan wa fi lafzin a cikin wani lafazi take cewa ra'aituhu yanzur ilayhi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallo zuwa ga abdurrahman da wannan aswaki nashi sai ta fahimci cewa wannan aswakin yake so ta ce wa arabtu he na fahimci annahu yuhibbu siwaka sai na fahimci cewa wannan aswakin yake so fa qultu sai na ce a khudhu lak ta ce maza Allah in karbo maka shine fa ashara bi rasihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuni da kanshi anna am yace eh a karbo mini to wato wannan hadisin kamar da za mu gani a cikin abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi wato mahimmancin dai shi wannan asuwaki malaki cewa cikin abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisin abu na harko alistiyak bisiwak arraq ma'ana za mu fahimci cewa yin asuwaki da asuwaki ɗanyi mun san samu nake in kana wurin da ake abubuwan mana a wurin akwai irin icen to ga ɗanye kakai da bushashi saboda sun ce shi ɗanye zai fi amfanarwa kuma wato zai fi amfani ga bakin tunda duk abubuwan da suke cikin shi wanda ake bukata na icen wanda zai mamuta amfani to ana yana ɗanye ake samu su kuma ɗanye zai yi daɗin yi ta yadda ba zai ji maka ciwo ba amma an bushashe ne sun za ka fara da shi ma an kai ganganci za ka wata kyawa da shi so dai an haka ko yawwa to galiban in dai akwai ɗanye to an yi san ɗanye na biyu shine islahu siwak wata hayati gyara asuwaki da kuma wato daidaita shi da shirya shi kafin a yi asuwakin duka waɗannan wato mun gansu a cikin wani hadisi ko kuma alistiyaku bisiwakil ghairi hadisi yana nuna cewa babu laifi kai asuwaki da asuwakin wani babu laifi kai asuwaki da asuwakin wani ba'a da tatahirihi wa tanzihi bayan an tsarkake shi an tsaftace shi ba ka za ka kama wani kawai ka kirma kaga ba da ta amso ba ma kawai mai kamishi ta ko ba ka ba inda yake yin mahi da aka yanke shi kuma aka juya wancan sharar tukwana ta ta lausa sami shi shi tukwan yayi mi yi amfani da shi haka ne ko to haka baya dacewa ta yiwu haka a tsattace ma abin ba bai gamda ba to har ta abin da ya shahi likitance ma ta yi mutum yana da wani shi lahiya ka ɗauko muroshin wani kawai da ka zo ka kirma ka riƙa yi baya halitta babu tsafta a cikin kuma halau wani yana cin karo da zai ka ɗauki wani wani cuta ko ba ka kowa ya tsaya da nashi ko bukata ta kama to a yanke wajen sai a daidaita in kuma boroskin nema sai kai ruwan zafi ka tafasa shi shi ma ya daga yana ga dai wani abin da kaga ya tafi ko ba ka ba fa'ida ta hudu shine al'amalu bima yufahamu min al-isharati wal jilala wani hadisi ya nuna mana cewa wato babu laifi mutum ya yi amfani da abin da akan iya amfanuwa a fahimta daga ishara da nuni ko daga wato kawai daga yana kallo ta fahimci ga abin da ke ni to idan hali ya kama babu laifi mutum ya yi amfani da ishara daga cika komi hanga ma ƙolo-ƙolo a ishara ma yana amfanar da ma'anar da ake bukata naga kenan wani hadisi yana nuna kenan ba laifi bane kuma ar-rafiqul a'la kaga yace ar-rafiqul a'la ya fada su uku ko mala yace humul musharu ilaihim fi suratin nisa shine da Allah ya nuni a gare su a cikin suratin nisa alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين ودنا سوني الرفيق الأعلى أبكي مدوككا annabawa da siddiƙai da shahidai da managartan bayi Allah ce wa hasuna ula'ika rafika ko mana ya yi kyawu waɗanda ce su ne mana abakai na zama kenan wannan shine a darussuka da wannan hadisi yake ɗauke da su kuma yana yana nuna mana muhimmancin asuwaki ta da na misalar sallama yana cikin rashin lahiyar shi amma da ya gan shi mana sai da ya nema wato ya yi wannan asuwaki alhadisul ishirun hadisi na ashirin an abi musa al'ashari radiyallahu anhu qala ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin rakbin kaga dai wannan rakbin wannan ana yau mai shi don hadisan sai an kawo kalmar ta rakbin qala yake cewa wa tarafu siwaki على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع a wani hadisi na abu musa al'ashari yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa yastaku bisiwakin rokbin na iske shi yana yin asuwaki da asuwaki ɗanye ƙala sai abu musa yake cewa wa ƙarafu siwaki ala lisanihi mana tsinin asuwakin yana saman halshen annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a or or mana suke ce ya bidammil hamza wa sukuni al-muhmala hikayatu sautu taqayyu shi wannan or or din kamar da ba da labari ne na sautin amai kai mutum zai amai ya yake yi ko ba ka ba to shi wannan or or din hikaya ce ta mi ta sautin amai malaka cewa asluha ha ha fa ubudilat hamza sai a ce o o ta almuhim dai ya saba na sallallahu yana yin aswaki kuma ya kasan shi halshi inda aka huce aka je can gaba gaba to inda wani abu ya huce can sai ka ji kamar abu amai zai zo ma sai ke cewa wasiwaku wasiwaku fifihi ma'ana aswakin yana cikin bakin shi ka annahu ya tahawwa kaman kaman shi ya tahawwa at-tahawwu shine at-taqayyu bi sawt yin amai da sauti ma'ana kaman shi yana yana yin amai shine ma'ana ya tahawwa ina wata gani to wannan zamu ga cewa wato irin fa'idodin da suke ciki na farko mala yake cewa mashru'iyyatu tasawuk bil'ud ar-ratb mana shar'ancin yin aswaki da ɗanyen iccen wa anna siwaka min al-ibadati wal qurbat wato shi shi wannan aswakin yana daga cikin ibadodi da kuma neman kusanci zuwa ga Allah to wannan hadisi ya nuna mana mashru'iyatul mubalagha al mubalaghatu fi tasawwuf wannan hadisi yana nuna mana shar'ancin mutum ya kai kololuwa wajen yin aswakin ina ta gani sai ce li anna fil fil mubalaghati kamalul inqa domin a cikin mubalagan za a samu cikar ma'ana tsabtatuwar ko tunda za a sa halshe a goge a goge a goge kuma na uku na ƙarshe an yi sta'amala siwak an yi sta'amala siwak fi lisani shi mai asuwakin mana an shar'anta cewa yi wannan asuwakin a saman harshen shi fi ba'adil ahyan wa lokuta kenan ba haƙori ba kada yake ma haka za a goge haƙori da halshe da ma dukkan baki ga baki da har su da da shi da waye da waye da sauransu ina wata gani duk wannan hadisai wannan shine hadisai hadisi na ƙarshe a cikin wannan baban duk waɗannan hadisai suna nuna mana wato muhimmancin shi asuwakin da kuma wato mutum ya kula da shi sosai a zamani wannan baban da wasu fa'idodi wanda ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambace su ga asuwaki a cikin littafin shi zadul ma'ad yake cewa wa fi siwaki iddatu manafi yake cewa asuwaki yana da amfani da dama kala-kala na farko yake cewa yuqayyibul fam asuwaki yana tsabtace yana daɗaɗa baki abu na hukuta ni mutumin da ya saba yi to umbewa ma zai ji kamar an kukulle shi sai ji babu daɗi bakin ma ya yi nauyi ba ma da kayan da shakwat to yuqayyibul fam yana daɗaɗa baki ya ce wa ya shuddu lissa kuma yana ƙarfafa dadashi daga cikin fa'idodin shi fa'ida ta biyu yana ƙarfafa dadashi duk mutumin da ya bar bakin ba a asuwaki to zai dauɗa kuma cutuka su zo daga yana ta jini kaɗan aka ɗan bigi bakin mai ga hakura sun zuni saboda ba a asuwaki na haka da ya ce yana ƙarfafa dadashi wa ya bulba kuma yana yanki majina yana daga cikin fa'idodi shi kenan yana yanki majina yana sawa wato ta rage kuma na hudu ya ce wa ya basar kuma yana yaye ido kun kira aswaki hatta wani dilim-dilim da ke gani ta yana ba da gudunmuwa wajen gyara ido ce ga ganin ka ya dan daidaito ba kamar ba a ce wato ba ka yin wannan aswaki wa yuzhibu bil hafa kuma yana tafiyar da wannan jajajen nan wani abu da yake tsaya a ƙarƙashin haƙori wanda za a ga cewa aka ji likita ya da kankaro shi wanda ka san wani dutse dutse in dauda ta jima ta jima ta jima to dunkushewa take sai ta yi karfi ta zama kamar wani dutse dutse to idan mutum yana so ke baya wani abu baya samu shi ya ce wa yusiful ma'ida kuma yana gyara yana ba yana sanya lahiyar uwar hanji ma'ana cikin ka za ka jin ma'ana lahiya za ka samun kenan sakewa a cikin cikin ka ne waɗannan cututtuka za su za rage a cikin cikin mutum ya ce wa yusaffi saut kuma yana a wankewa ko tace sautin mutum sai ga sautin yana fitowa wato da kyau wa yu'inu ala hadmi ta'am kuma yana taimakawa wajen nika abinci a ciki don mutum ci abinci yana asuwaki to wannan yana taimakawa domin shi nika abincin a cikin wani abu ne wanda idan mutum bai same shi wato matsala ta samu kin sai ka ce ciki ya kumbura ana gyamba an kasa kaza an kasa kaza to asuwaki ne yana taimakawa wajen nika abinci a cikin cikin bawa yace wa yusahhilu majaril kalam kuma yana sauƙaƙe magudanan magana idan abuwa za su ka tafiya dai kuma wa yunashshitu lil qira'ati wal dhikri was sala yace yana shanye nishadi da karkashi wato idan mutum yana so ya karanta qur'ani kana jin kasala to da kwaso kana so ka ambaci Allah kana so ka yi sallah to idan kana aswaki yana taimakawa wajen tafiyar da wadannan abubuwa ya ce wa ya ɗudun nau kuma yana kore barci in kana asuwaki kana son za ka yi wata ibada cikin dare kuma barci ya lulluɓe ka to idan ka ɗauko asuwaki wani yana taimakawa wajen a tafiyar da wannan barci naka ya ce wa yurdi rob kuma yana yardar da Allah domin suka ce yana daga cikin manya-manyan fa'idar asuwaki da falalashi cewa wannan yin asuwakin yana yardar da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi wannan aswakin maqharatun lil fam mardatun lil rabb shi wannan aswakin tsarki ne ga baki kuma abin da yake yardar da Allah ta'ala ne yana sa Allah ya yarda da kai shi yasa ai can ma da ya ambata mana a cikin hadisan da muka karanta cewa wato shi wannan in aswakin yake cewa wa anna وأن السواك من الإبادات والقربات ko lalle shi aswaki yana daga cikin ibadodi da kuma irin abubuwan da ake kusantar Allah ta'ala da su to kaga Annabi sallallahu ce abu ne wannan mardatu ne abu ne wanda yake yardar da Allah Allah yana son wannan kuma zaka samu yarda shi sakamakon wannan banda waɗancan fa'idodi kaga abu ne ba wanda yake ba karbi ba kuma wa yu'jibul mala'ika wannan yana birge mala'iku inda kamar yana birge Allah ta'ala yana sai ya yarda kai kaga mala'iku za su so wannan abu ko ba haka ba kenan a mala'iku suna san shi su kuma kullum suna tare da kai kuma wa yukaththirul hasanat kuma shi aswaki yana sa ladan mutum ya yawa ya hauhawa kuma ce ba can darasi ko na farko ne da muka yi mala ya ambata mana cewa arwallar da aka yi asuwaki kafin a yi ta ladansu da darajarsu ba ɗaya bane da wanda bai asuwaki ba ta yi haka nan sallar da aka yi asuwaki to ba ɗaya take da wanda bai ba daga yukassirul hasanat yana sa ladan mutum ma'ana ya yawaita to waɗannan su ne wato hadisai da kuma fa'idodi na cikin wannan babi mai girma sai babi wanda yake gaban shi ko mai bi mishi shi ne mala yake cewa babul mashi alal kufai babi wanda yake bayani game da abin da ya shahi shafa akan huffi guda biyu idan aka ce huffi shi ne mu ce takalmi da za a sa ko safa wadda za a sa wadda aka yi ta da shimimmin wata wanda za a sa shi da yi riƙi idan sau ya kasance an yi shi ne da fata ko ya kasance an yi shi ne da su fatar mana gashin dabbobi kaga shi ma yana abubuwa da shi ko kuma ya kasance an yi shi ne wato da abdiga da abubuwan da za a sa duk wasu guci wani wani abubuwa ko a yi shi da fata ko a yi shi da gashin dabbobi ko kuma a yi shi da abdiga to duk abin da za a sa a kafa ya yi wannan to nan ana iya bashi sunan kurfi kuma yana iya ɗaukan hukuncin kurfi ina ta gani duk da cewa in da tsimma aka yi shirin wanda muke sawa yanzu wanda muke kira sosotti wanda ake kiran shi aljaurab da larabci kenan jaurab society kenan to shi ma duka wato yana iya daukan sunan kofi to shi ne mana za mu ga kenan malaye babe na musamman a kan shi kuma ya kawo shi a ƙarƙashin kitabun tsahara mun ce tsahara ya kunshi tsarki da kuma arwalla ko daga cikin arwalla kamar da nasosi za su nuna cewa akwai yanayin da aka ba mai yin arwalla ya wanke ko'ina amma idan ya sanya wannan kofin ko wannan susetin to shari'a ta mishi rukusa ta mishi rungume ya shahi wannan kofin za mu ga sharaɗin da kuma yadda ake shafan da sauransu mala ce hazal babu shi wannan baban baban almasu alal kufai ya zukuru fihi shay'un a nan malar zai ambaci wani abu daga cikin min adillati mashru'iyyatil masi alal kufai kenan waɗansu daga cikin dalilai waɗanda suke nuna mana shar'ancin idan mutum wato ya yi alwallah ya sa hufin shi guda biyu yana da dama ya shahe su ya ce li'annal masa alaihi ma badala gaslihi domin shafa akan kafafuwa guda biyu wanda aka sa musu hufi kambacin wanke su fa huwa taharatu ash-shar'iyya wannan tsarki ne wanda yake na shari'a al-mujma'u alaihi wanda dukkan malamai sun yi ijma'i akan shi bainal mu'tabirina min ulama'il muslimina kenan tsakankanin malamai wanda maganganunsu wanda ake ɗaukawa ne har a kalla a yi la'akari da su don wani malami na musulunci wanda za a iya yin la'akari da maganar shi to ya sun yi ijima'i a kan mai shar'ancin shafa a kan kurci ina ta gani malice limata wata rafihi minan nususi a shari'iyyati sahihatin wadu saboda irin yadda nassosi suka zo rututu shine tawatur suka zo da yawa ingatattu kuma wanda suke bayaninsu a hili yake babu wani duhu babu wani shuha suna nuna mi shar'ancin shafa a kan kusa malice walillahi alhamdu wannan kan ya kai a godewa Allah cewa nassosin a hili suke in ka ga mutum ya saba to wani ɗan san rai wani ne wanda yake nihin shi ba addini ba ne wani abu ne daban malice walayu tabaru ba za a yi la'akari ba shududu ba'adu tsawa'i ma'ana mu ce bauɗewar waɗansu daga cikin ƙungiyoyi fi adami mashru'iyyatiha da suka bauɗe suka tafi akan rashin shar'ancin shawa akan kofi ina ta gani wal akhri bi ahadithiha suka ki su yi riko da hadisan duk wannan hadisan da suka zo masu yawan gaske wanda bayanin sahili yake suka ki su karbe su kenan ba za a yi la'akari da su ba me yasa liraddihimun nususa sahihata sarihatan mutawatira saboda sun mayar da nassosi waɗanda suke ingatattu bayanin su a hili yake kuma sun zo tawatu mana sun zo da hanyoyi da yawan da ba a iya ƙaryata su ina ta gani don haka malaman ahlus sunna wal jama'a suke sanya mas'alar almasu'alar hufaini mas'ala ce a katiya za ka ji idan suna zana a ƙida ahalus suna wani jama'a to sai ga sai su ambaci wannan sai su ce mun yarda wani minu mun yarda bi mas'alar hufaini saboda amana shawo a kan kofi bi ma tawatar bihi min al'adilla saboda irin abubuwan da suka zo na dalilai a nan ne aka samu waɗanda suke a arrafida a shi'a arrafida su ne suka tafi a kan cewa baya halitta a yi shafa a kan kofi na ka wannan suke cewa malamanu suna jawa suke cewa duk mutumin da kaga bai yarda ba da wannan suka ce wannan yana iya kaiwa ya taɓa aƙidar ya taɓa aƙidar mutum ka ce baka yarda ba akan shafa akan kofi kuma suka ce wannan aqida ce ta al-mubtadi'a yan bid'a batattu su ne shi'a wato su suka zo suka kawai daga kagan lamarin su kasance babu Allah ce suka zo suka akasa abin shafa akan kofi duk mai karatu ya san wannan abu ne wanda yake karara a hili yake dalilai shi babu ne babu kura a saman shi sai suka ci bin yarda da wani kuma a gehe guda suka ce wai wajibcin kafafu a arwalla shine a shahi su ba wanke a shafa ba wanke kaga abin da bai tabbata ba suka tabbatar da shi abin da ya tabbata suka yi mi suka kore to su kullum haka suke sai su ce ai wamsa hu bi ru'usikum sai su ce wa arjulikum ai azafi ne aka yi anan ku shafi kawunan ku haka nan da kawahuwan kina haka suka ce kina wannan Allah ne a Qur'ani ya ce kawa shafatta ake ba wanke ake to wa bi tafsirin Qur'ani wa shugaban mufassiruna annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisan burjik sun zo kafa wankewa yake eh basu basi ba ga tafsirin da ya so suka kama wata wani wajiki na luga ko su karki shi ga hadisan duk wani wanda ya rawaito siffar arwala da sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gani can baya kafa me ake wanke ake amma ba su yarda da wannan tafsirin ba kuma yanzu gashi an zo a nan hadisai manzon sallama ya kamar yadda zamu gani ya shafa ya ce ga hukuncin ga sharaɗin ga komi shi kuma suka ce masu yarda shi kullum su haka suke Allah shirye da mu Allah gane da mu malace wal masu alal khuffaini wato shi shafa akan khuffi guda biyu min ar-rukhas allati yuhibbu Allah ta'ala an tubta yana daga cikin rangome wanda Allah ta'ala yake so a ji musu yana ta gani wato shi in za ka yi arwallon ka wanke kafar kai ne ka shar'anta ko ka shar'anta maka ne shar'anta maka kai kuma wanda ya shar'anta ya ce to ga wani fuska ga wani yanayi ne aka zo a shafa amma da yawa daga cikin mutane ka jin haka da yawa fa su ba shi an bane ma amma wallahi in suka yi sarkashin kai kai sarkashin kama to wanda ya ce ga wanke shi ya ce i wannan me me me me zai dame ka ina ta gani dan haka dai malaka cewa wal mas'alar kufaini kaga shawa akan kufi guda biyu min ar-rukhas yana daga cikin rongume allati yuhibbu Allah an tu'ta wanda Allah yake so a shi mata ba haka Annabi sallallahu alaihi ya ce ba yake cewa inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhsahu ko kama yuhibbu an yu'ta azaimahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzo yake cewa Allah yana so idan ya maka rangwame Allah yana so ka yi shi kamar yadda yake so ka yi abin da ya fallanta maka yadda Allah yake so ka yi abin da ya fallanta maka to in ya rangwamta maka haka yake so ka yi shi da haka rangwame ne kan mutum ji komai a zuciyarka wannan shine addinin haka Allah da ya ce a wanke da manzon Allah haka su suka ce idan wannan yanayi ya zo kana cikin wannan yanayi ka cika sharaɗi ka shafa kaka ji komi haka addinin ya tabbatar yawwa to ka gani to ga mutum ya ya ya mushi wannan malina ce akwai rungume da yawa a wannan zamanin musulunci ya ba da dama aljamu bai na salatain fi safar ko hada salloli guda biyu a bulaguro a zuhur wal asr wal maghrib wal isha to amma mutane ga sai su ki hada kuma sai a je daga gaba kuma a ki tsayawa ba samu suka yi kaga sun ga garin gobe ne su sun sauke ma kansu kuma ga sauki nan sai ga mutun ya ki to yanda Allah ke kai wannan sauki yanda yake so ka yi sai ya zana maka to in ya baka sauki Allah ya ce haka yake so ka yi su malaka cewa min tashilati hadhihi ash-shari'a as-samha wato shi wannan shawa akan kufi yana daga cikin sauƙaƙaki na wannan shari'a ta mu ta musulunci wadda take mai sauƙi wadda babu takura a ciki ina wata gani to a mun ji dai wannan inko wannan hadisi wannan ga wannan babu za mu bar shi insha Allah darasi na gaba ya mu tashi sai mu tashi a kan shi yawan hadisi na farko a cikin shi yana a lokaci guda duka mu kawo su da sharaɗar su da muka fara ma yanzu bai wuce mai hadisi ɗaya ba kuma lokacin zai kare za ka yi mu takaita ko kuma mu ce mu yi haƙuri da wannan abin da ya samu muna wata abin da muka faɗa daidai allah ta'ala ya amfanar da mu kuskure da muka yi allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh